أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda a sati da ya gabata muka tsaya a kan babi na kabira ta 21 a ƙarshen ta kenan yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a kan kabira ta 22 idan aka ce kabira ana nihin babban zunubi wanda zai gadar ma da mutum shiga gidan wuta babban zunubi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake hushi da mutum aka yi tsinuwa a kan shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa'idi na shiga wuta a dalilin aikata shi wannan littafi ya tattara mafi yawan manya-manyan zunubai kuma ɗaya bayan ɗaya tun daga na farko yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan wanda yake magana a kan alghululu fil ganimati alghululu fil ganima shi ne kamar ha'inci ana iya kiran shi da wannan suna ha'inci ne a cikin wani abu wanda musulmi suka samu ko kuma wanda yake haƙƙi ne na musulmi kahin araba kai sai ka yi ƙwange bi ma'ana sai ka ja wani abu a ciki kahin araba a ba kowa rabar shi to wannan ya faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam inda aka samu irin wa'annan wasu daga cikin sahabbai sun aikata kamar yadda muka sani sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba ma'asumai bane ba suna iya aikata laifi to wasu sun aikata irin wannan laifi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kima wasu sallah daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yayi magana kai tsaye cewa na dan wuta ne to wanda yake nuna maka girman wannan zunubi yana shiga karkashin haka idan aka baka dukiya ta al'umma ya kasance kai ne shugaban mai gudanar da ita sai kasance ka ja wani abu a ciki ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da sanin al'umma ba ba tare da yardarsu ba kawai haka nan ka ja don ka arzikanka duk yana shiga ciki za mu gani abubuwan da suka shahi wannan bangare na alhulul wanda musulunci biyar da shi ba kahin mu shiga cikin babin gadan-gadan zan so in bayar da wata kissa wadda ta faru da umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz shi ne ake ma lakabi da khalifa na biyar a cikin kwalifa'un rashidi saboda adalcin shi wannan bawan allah a lokacin da aka ba shi shugabanci ya kasance baya so amma aka takura shi akan cewa sai ya amsa da ya amsa iya daga cikin abin da ya shahara da shi shi ne rishin ko kuma ƙin mu'amala ko kuma ƙin amfani da dukkan abin da ya shahi kayan gwamnati in dai abin gwamnati ne to ba shi ba shi wata rana ɗaya daga cikin gwamnoni na shi wannan khalifa sai turo wani ɗan saƙo zuwa gare shi akan abin da ya shahi al'amarin mulki da ya zo gida da dare sai ya nemi izini akan ya shiga wajen shi sai dan aike ta ya ce ma umar bin abdulaziz ga wani dan aike ne daga wani yana neman izini ya zo wajenka sai ce a mashi izini ya shigo yanzu da ya shigo sai ce me ya kawo ka sai ce al'amari ne na al'umma ya kawo ni domin in kama sako kuma a jimi za ka ce a kai shikenan sai tashi sai kunna fitila ta ɗakin wadda man da aka sa mata mai ne wanda aka saye shi daga da kuɗi na baitul mal bi ma'ana na trezor na ƙasa yanzu da kunna suna tattaunawa sun ƙare sai fara cewa ya khalifa ya iyalinka ya gida ya kwana biyu yana kokarin ya mai tambayoyi akan al'amarin da ya shaye shi sai tashi sai kashe hutalai sai kunna wata hutala daban suka ci gaba da tattaunawa shikenan sai ce amma shugaba wani abu ya gane mamaki yaya da muna cikin tattaunawa da kai lokacin da na fara tambaye ka iyalanka sai ka kashe wannan hutala ka kunna wannan sai ce ita wannan hutala da na kashe a lokacin da ka zo kana magana ne akan al'amari na al'umma to man da aka saya aka kunna wannan mutala daga cikin kudin baitulma da aka dauka aka sai wannan man shi yasa lokacin da muke tattaunawa da kai akan abin da ya shafi al'umma na kunna wannan mutala yanzu lokacin da kake mun magana akan al'amarin da ya shahe ni al'amarin iyallaina to yanzu ba al'amarin al'umma bane kake magana al'amarin da ya shahe ni ne kake shi yasa na kashe sai na kunna hutalar da ni kuma da kudina na saita wai ka duba irin adalci na wannan shugaba yana kokarin ya kiyaye kanshi da dukkan abin da ya shahi kudi ko kuma dukiya ta al'umma da ma a ce ya zo wannan lokaci ya ga yadda ake rayuwa ya ga yadda ake kace-kace da abin da ya shahi kayan al'umma yanzu yau akwai wanda zai gani da mota ta ma'aikata zai rinka al'amuran gidan shi da abin da ya shafi kayan ma'aikata zai rinka abin da ya ga dama a rayuwar shi ba hakkinka ba ne hakkin al'umma ne wannan wannan ya shahi tun daga kasa har sama kowa ya shahi shi yau ko mushallafal ne kai ka ɗauki lafiri na lafal ka zo da shi gida ka ba yara suka ringa exercise ka yi gululi ka ɗauko kayan al'umma ka kawo gidanka wannan abin da ka aikata haramun to idan lakiri ya zama haramun ka ɗauko ka ba yaranka to ina ga duki al'umma ina ga motarsu yanzu akwai wanda shi ya halatta makan shi abin da ya sha duki al'umma shi gani ke ba komi ba tun da shi ne shugaba a wuri yana iya komi da su to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda muka dora shi shugabanci na al'umma ya samu wani kuɗi dalilin wannan shugabanci ba kuɗin da ya shahi salar ɗin shi ba to wannan gulul ne al'amarin ba ƙarami ba kana zaune a biro irin wannan da ake cewa albarka ta biro wani ya zo ba kuɗi malamai sun yi tafsiri yanzu akwai wanda bai cancanci abu ba zai zo ya bayar da wani abu domin a bashi kaga shi wannan biyu yayi ga rashawa kuma kai da aka baka ka amshi rashawai kuma hallau ka amshi gululi wannan gululi ne gululu ake cewa da Hausa ko wannan gululi ne zaka ci da haka sai an yi hatta sai malam ya fara mana da wata aya sai yake cewa wahiyya min baitul mali wa min zakat abin da ake ce ma al-ghulul shine taba kudin al'umma daga cikin baitul mal Na'am. yake cewa wahiya min baitul mali wa min zakat shi gulul shine abin da aka taba na dukiya daga baitul mal trezor na ƙasa ko kuma na zakka a lokacin wancan zakka tattara ta ake yi wuri guda aikawa ake duk inda ya kamata a je a amso zakka a je a amso a zo a tattara ta sai a rarraba ma al'umma to idan ya kasance kahin a rarraba ma al'umma sai ka ja wani abu a ciki to yana daga cikin gululi sai Allah ke cewa inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu ha'inci sai ce wa qala Allah ta'ala sai ce haka Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kana li nabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah yace bai dacewa ga annabi daga cikin annabawa ko ko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan ha'incin da ake magana akai saboda duk wanda yayi shi Allah subhanahu ta'ala ce zai zo da wannan abin da ya dauka gobe kiyama ibn kathir rahimahullah ta'ala da ya zo tafsirin wannan aya yake cewa sababin nuzul na saukar wannan aya lokacin da aka je yakin badar musulmi suka ci nasara a wannan yaki sai aka samu ganima kawai an zo kahin araba akwai wani abu da aka gani yana da badar da aka zo rabawa sai aka babu shi sai munafukai suka shiga tsogani suka ce annabi ya ɗauke shi shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala domin ya wanke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ma kana li nabiyyin an yahul bai dacewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba yace wa man yadru ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah duk wanda ya wannan ya ci gulul zai zo da shi gobe kiyama duk girman shi imam al-qurtubi ya yi ruwaya ibn hibban ya rawaito ta abu hatim afwan daga abu hurairah Allah kara masa yarda abu hurairah yake fasara wannan aya ya ce duk wanda ya ci gulul zai zo da shi gobe kiyama sai wani yake cewa to a ganin ka yanzu idan mutum ya sace dirhami dubu dirhami dubu biyu ya saci shanu ya saci raƙumma ya saci awaki yanzu duka zai zo da su gobe kiyama abu da ya ce mai tokai yanzu mi kake mamaki da mutumin da allah subhanahu ta'ala zai sauya halittar shi halittar ta yi girman da haƙorin shi guda ya ga girman dutsen uhudu dutsen uhudu dutsen uhudu a kaɗan ya kai tafiya kilomitar goma shi kadai kai kilomitar goma kana tafiya a sama shi to haƙori guda na ɗan wuta ya kai girman dutsen hudu to haƙori nau ne a bakin shi kan ya yake jikin ya yake annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba da sifar shi sifar abin kamar idan aka ce maka zai dauko wani abu gani zai kai wannan abin karami ne ma akan sai fata shi to haka za a mai da dan wuta gobe kiyama zaka zo gobe kiyama da wannan abin da ka sata kowa zai danka tare da shi ka dauko shi yiwu kana tafiya a ce wannan gururu ya ce kuma wannan waya shayi har wanda suka saci kasa idan ka ce kasa ka saci karan mutane ka saida ka da shi kayan gidanku ko kayanka wanda ya gada maka ba ka yi tarabawa duk wanda ya irin wannan zai zo da za a yi rami na nisan ƙasa ta hiyar zira'i saba'in za a tattaro yawan wannan ƙasa a dora mashi aka yi zo da ita gobe kiyama to wannan da allah wanda ya saci kare guda ya yi imajine da mi zai zo da shi gobe kira kare guda to ina ga wanda ya saci kare 100 200 ai kaga yana da aiki gobe kira akwai wanda zai ganci da magaram a kan shi shi kada yana ta tafiya ya kwashe kudin garin wani kuma da kudin nijar din baki da nijar din duka zai ganci a kai mala ana cewa gulu ya ce subhanallah irin wa'annan karatattuka idan muna saurare wani lokaci ya kamata barin ga gudun shugabanci ba idan aka ce maka wannan shugabanci ne na al'umma ka ringa takalarsa a kan shi kakkaje ka taba abin da gobe kiyama zaka zo kai ta yawo da shi gaban jama'a yau matubal sara'a mala ya ce wa fi sahih muslim an abi huraira radiyallahu anhu qala qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata yau annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi wata rana fazakarar gulul ya ambaci matsala ta gulul fa'azzamahu wa azzama amarahu ya girmama abin kuma ya girmama matsalar da take ciki ga duk wanda ya ci wannan abu sai yake cewa la la alfayanna ahadukum yaji'u yawm alqiyama ala raqabatihi ba'irun lahu ragha yaqulu ya rasulullah ajidni fa aqulu la amliku laka min allahi shay'a qad ablagtuka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ruwana da wanda gobe kiyama zai zo a wuyan shi ya lamto raƙumi zai ringa cewa ya rasulallah ka cece ni mana ka taimake ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ni babu ruwana da kai ba abin da zan iya ma a yau na riga na sanar da kai cewa matsalar cin bululu ga abin da take kai na gaya maka tun a nan duniya kai kuma kaje kace dan haka ba ni ba kai haka zaka je kai ta fama sai Allah ya masa kamako a kai haka ya sake cewa ya ce la alfayanna ahadukum yaji'u yawmal qiyama ala raqabatihi farsun lahu hamama yace babu ruwana da ɗayan ku wanda zai zo gobe kiyama a wuyan shi ya labto doki yana kuka fa yaqulu ya rasulullahi agidni yace ya ma'aikin Allah ka taimake ni mana fa aqulu ni kuma sai in ce me la amliku laka min Allah shay'a ni ba abin da zan iya ma a wajen Allah qad ablagtuka na riga na sanar da kai kaje ka ce ya ce kuma la alfayan na ahadukum ya ji ku yawon kiyama a laraka ba take shatun laha figa'un ya ƙul ya rasulallahi a gidini fa ƙulu la amliku laka min allahi shai'a kan abu da tuka ya ce babu ruwana da ɗayan ku da zai zo gobe kiyama a wuyan shi ya lafto awaki suna kuka ya rinka ce ya rasulallah ka taimake ni in ce ni kuma babu ruwana da kai haka annabi ce hakika na riga na sanar da kai kaje kace ya ce hakanan kuma la alfayanna ahadukum yaji'u yawmal qiyama ala raqabatihi nafsun laha siyahun fa yaqulu ya rasulullah akisni yace babu ruwana da ɗayan ku wanda zai zo gobe kiyama a wuyan shi ya cuci wani kayan wannan da ya cuta na mutumin ga sanan a wuyan shi kowa yana gani yace ya rasulullah akisni yace ya ma'aikin Allah ka taimake ni yace ni kuma in ce mai babu ruwana da kai ba abin da zan iya maka hakika na sanar da kai na gaya maka matsalar wannan abu kaje kace haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa la alfayanna ahdukum yawm alqiyama babu wannan da ɗayan ku gobe kiyama ala raqabatihi riqa'un tukhaffiqu fa yaqulu ya rasulullahi agidni yace ba ruwan da ɗayan ku da zai zo gobe kiyama da wasu kaya a tare da shi wanda ya ci kululu ya rinka cewa ya rasu da ka taimake ni kuma in ce babu ruwa na da kai na riga na sanar da kai ya ce la alfayan na ahadukum ala rakabat ya ji uyon alƙiyama ala rakabatihi samitun fa yaqulu ya rasulullahi a gisani fa qul la amliku laka min allahi shay'an taqabbaltuka yace haka babu ruwa na da yanku da zo gobe kiyama da kudin wani ya cuce shi dan aka ce samit shine abin da bai magana kenan na dukiya ka zo da wani abu na mutane a wuyanka ka ringa cewa rasulullah ka taimake ni kuma in ce babu ruwana da kai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na riga na sanar da kai wannan hadisi shaida ne akan manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sanar ya riga ya sabki yaunin da yake saman kanshi shine ya gaya mana cewa duk wanda ya cuci al'umma ya dauki kayan su zai zo da wannan abu gobe kiyama a yi shi ta rage gare mu ga kayan mutane ga gururrukan ka arai kana so kai gida kana so ka sai mota kana so kai kaza kana so kai kaza kudin ka bisu isa amma kuma ga kudin mutane an baka na amana ka musu wani aiki idan ka dauka ba a cewa komi ba mai ganewa ya rage gare ka kai kadai ba mai ganin ka sai Allah idan ka ci gobe kiyama za ka zo da shi auyanka sai ka sami zangaya ma Allah yace qawluhu ala raqabatihi ruqa'un takhbiqu bi ma'ana ay thiyabun wa qumash yana magana ne akan kaya yace wa qawluhu ala raqabatihi samitun yace magana shi da yace a wuyan shi akwai wani abu samit wanda bai magana yace ay min dhahabin aw fidda yace yana magana kudi faman akada shay'an min hadhihi al-anwa' al-madhkura min al-ghanima qabla an tuqsam bayna al-ghanimin aw min baytil mali bighayri idhn al-imam أو من الزكاة التي تجمع للفقراء جاء يوم القيامة حامله على رقبته yace duk wanda ya dauki wani abu daga cikin wa'annan da aka zana ko kuma wani abu ne wanda ya kasance na haƙƙi ne na jama'a kafin a raba ga mutane ko kuma abin da ya shahi baitul mal na mutane ba tare da izinin shugaba ba ko kuma abin da ya shahi zakka an tattara ka a raba ka ja wani abu ka koyi yace to haka zaka zo da shi gobe kiyama a wuyanka kama zakarallahu ta'ala fil qur'an wa man yaqulu ya'ti bima ghalla yawm al qiyama kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani yace duk wanda ya dauki kayan mutane ba tare da izini ba zai zo da wannan abu a wuyan shi gobe kiyama ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم يقول أدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول allura da zare ya ce idan na mutane ne kuma da masu kada ka taba daidai da allura da zare ka gade da dala goma sai ka hada allura da zare ko to wannan ma ba a yarda ka taba ba ya ce fa inna arun ala sahibi yau mal kiyama ya ce abin kunya ne gobe kiyama ga wanda ya ɗauki wannan kayan na mutane daidai da zare da allura wali kauli nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗan manzo sallallahu alaihi wasallam lamma ta'amala ibn al-lutayba ala sadaqa wa qadim ibn al-lutayba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya ka zo je kai wuri kaza ka amso zakka ibn al-lutayba ya tafi da ya tafi suka bashi zakka da aka bashi zakka sai aka dauki wani bangare kuma sai aka bashi sai da ya zo da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hadha lakum wa haza uhdiya ilayya sai ce wannan naku ne wannan kuma ni aka bashi kenan ga zakkar da aka aika ni amsu wannan kuma ni aka ba kyauta ta kaga a zahiri nashi ne tun daga abinda aka tura shi amsu ya amsu kuma ga zakkar nan ga kuma raban shi wanda aka bashi bai cikin zakka a ruwayar da imam al-qurtubi ya kawo karkashin wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari fa sa'uda annabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar ya hawo saman minbari wa hamidallahu wa athna alaihi ya gode wa Allah ya yabe shi sai ya ce a wacce ruwaya sai yake cewa afala yajlisu ahadukum fi baiti abihi wa ummihi ya gani a uhdiya ilaihi fasarar baki da baki ya ce mutum ba zai zamna ba a gidan baban shi da mamashi ya gani an zo a bashi baki da baki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka zamna a gidan ka gani an zo a baka mana ba a baka ba ni aka tura kai wani aiki na al'umma aka tura kai wannan abin da aka baka daban yana iya zama cin hanci me cin hanci yana iya kasancewa wa'annan mutanen zakka yadda ya kamata su hudata ba su hudata da kyau ba amma da yake an baka rabon ka shiru zaka nawa ne za a sa mutum yi wani aiki misali kwangila a baka kwangila ka je kai wani aiki injiniyan da ya zo duba wannan aiki ya san cewa akwai matsaloli amma idan ka ba shi wani abu ka ce wannan naka ne kyauta kafin ma ya magana ka rihe mishi baki kafin a wara yanzu duk matsalar da ke da ku anan bai iya magana a kanta shiru zai to irin shi ne shi wani da aka tura shi amsar zakka duk matsalar da ke da kwai a kan abin da ya amso na zakka ko da a ce ba su cika ba ko da a ce wanda aka bagan an ɗauko ramammu misali in dabbobi ne wurin huddawa da aka ɗauko ramammu aka ba aka ba Allah sai suka rike kusassun kaga kai da aka ba wannan kyauta ba za ka yi magana ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wushi ya ce mutum ya zauna a gidan uwayen shi mana ya gani an bashi ko ba a bashi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la ya'khudhu ahadukum minkum shay'an bi ghairi haqqihi illa ja'a yawmal qiyamati yahmilu yace wallahi dayan ku ba zai dauki wani abu ba ba tare da haƙƙi ba yace sai ya zo da shi gobe kiyama yahmiluhu yana dauke da shi yace fala a'rifu rajulan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu rughabun aw baqaratun laha khuwarun aw shatun tay'arun yace ban san mutum ba idan mun gamu gobe kiyama mutum ke ce ma ya sani inji Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ganshi da raƙumi a wuyan shi ko saniya a wuyan shi ko wani ko wata akuya a wuyan shi wanda ya ci na gurbi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tun da wuri idan ka zo gobe kiyama da gululu a wuyanka kan ma ka ce ka san annabi sallallahu alaihi wasallam kace zai cece ka kai baka cikin wanda za a ceta sai ka biya mutane kudin su ba hakkin ka bane ka amsa yace dun ma rafa yadahu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi sai haka Allahumma hal ballagt ya ce ya Allah shin na isar da saƙona domin ba da amsa mu ce na'am a nafsar wasalam ya isar kad addar risala nafsar wasalam ya cika saƙon da aka ba shi ya gaya mana idan mun taɓa ga abin da zai biyo baya umar bin khattab Allah ƙara mashi yarda ai muna da labarin irin shugabancin da umar wata ran yake kasuwa ya duba yadda ake tahiya da kasuwanci yana shiga kasuwa kawai sai ga me ake ce mushi sai ga wani raƙumi ƙosashen raƙumi ya ƙoshi da nama a jikin shi sai umar yake cewa wannan raƙumin wane ne sai aka ce a wannan raƙumin ɗanka ne abdullahi bin umar ya ce ku nemo mun shi ku nemo shi ina shugaba ɗana ya mallaki irin wannan abu kamar yanzu a nan ne a ce kana shugaba a ɗanka da babban mota wannan abu ne sananne ake abu ne sananne a zo ana muku o a unguwa ana shigowa da gudu a huta da gudu a sa kiɗa ana dub dub dub dub ana huciya a ce wane ne a ce ɗan wane ne ɗan deje wane ne ɗan waye wane ne a nan mun saba da irin wannan daga an kwana biyu kuma ana ta yawo da uban gidan kaso kuma ya gani an yi shigo in kuna tambaya ina mai yawo da kiɗi ya ce yawo mai bashin ma yana ce yana ta kan shi bari shi to umar da ya gani ya ce aji a nemo mu abdullahi aka ji aka nemo shi ya ce abdullahi kai yanzu kake mallake da irin wannan ragon sai ce wallahi ya khalifata rasulullah ya ce wallahi da kuɗi na nasi shi kuma na ba da kiwo a cikin a ƙauye aka kiwata mini shi shi ne yanzu aka kama ni shi in sai da domin in samu riba kuma in sai wani amma wallahi ba kudin kowa ba ne kudina ne kuma da duk da haka lokacin da kai shi ƙauye ta za a yi gara kuma ɗan shugaba nan ku gyara ya sha ruwa gara kuma ɗan shugaba nan a ba shi abinci a kula da shi ya ce wannan alhurmar da zaka samu ita ta sa wannan raƙumin naka yayi na kowa kyau don haka sai da raƙumin kudinka da ka siye shi kaɗai za ka huta wancan ruwa da disa da ciyawa da ya ci wannan ya koma ga al'umma duk abin da ya saura na riba kawo shi a zuba a cikin baitul mali kuma haka aka yi ya ce ba zan yarda ba a ƙarƙashin shugabanci na ɗana a gan shi na irin wannan fantamawa ka duba shugabanni malam kiyayewa ake abu hurairar allah kara mashi yarda ke cewa kharajna ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila khaybar mu ji wannan labarin khaybar yakin da aka yi na garin yahudawa fa fataha alaina falam nagnim dhahaban wala warqan muka samu muka bude wannan gari yace amma ba mu samu dukiya ba abinda muka samu ghanamna almata bi ma'ana an samu abinci an samu hili an samu dabbobi da kuma kayayyaki na sawa a jiki sun matsalaka na ilil wadi sai muka ta zuwa ga wani kwari ya'ani wadi kwara wa ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdun a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawa wa habahu lahu rajulun min bani juzam wani mutum daga cikin bani juzam ya bashi wannan abawa yudda'a rufa'a bin yazid ana ce mai rufa'atu bin yazid min bani dabi ya ce falamma na zannar wadi da muka zo muka sabka a wannan kwari kama abdu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya hullu rahla sai wannan bawa na mazo sallallahu alaihi wasallam sai tashi yana kokarin darmi dabba haka a wani share daban ana cikin wannan hali farum ya bi sahmin fa kana fihi hatfa shikenan kawai sai aka halbo wata kibiya yana tsaye kawai kibiya ta same shi faƙunna hani allahu bi shahadati ya rasulallah sai sahabai suka rinka cewa madalla bawan allah nan allah ya taimake shi ya samu shahada faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kalla ya ce ba haka ba ya samu shahada ba ya ce wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda rai na ke hannun shi inna shamlata latartahibu alaihi naran yace wata riga irin wannan aljabba da ake sawa tana nan tana ci a jikin shi a cikin wuta amma zara sassalam an nuna mashi makomashi cewa wata riga ta ranar tana ci da wuta ita ce zai sanya a cikin shi daga cikin hukumar da za mu shi a haɗa haminar gana imlam tusib halmakasin kayan araba ganima ya ɗauke ta an ka kayan ganima an ajiye kayan araba ya ganta tana da kyau ya ɗauke ya ɓoye to wannan ita zama mai hukuba tana na tana ci da wuta tana jiran shi yana zuwa kiyama za a rataya mashi ita gidan wuta ne makomashi dalilin ya ci gudulu ƙala fafazi an nas sai mutane suka tsorata da wannan labari fasha a rajulun bishirakin au shirakai faƙala a sabtu yau mu haibar sai wani ya rugo da gudu da takalmi takalmi haka guda biyu ya zo jin mazu salatu salami ce ya rasu lagashi tun da na ji ka ce riga da aka ɗauka tana nan tana ce a gidan wuta ga takalmin kula kahin araba na ɗauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai shirakun au shirakani min nar ya ce wannan da kake gani da suna nan suna ci da wuta suna jiran ta kai ma an riga an kare kawai shine makomarka da su za a maka azaba gobe kiyama wannan takalmin da ya sata ya maido amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai suna nan suna ci da wuta suna jiran ka ka saci wuta muttafaqun alaihi kan araba ka dauka wa baka yace wa an abdullah bin amr radiyallahu anhuma qala abdullah bin amr yake cewa kana ala thaqal rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkira famata faqala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi an-nar wani bawon Allah ana ce mai kirkira kirkiratu karkace karkara kirkira sunan shi bidammil kaf kirkiratu ya rasu a wajen yaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yana gidan mutawa sahabbai suke mamaki ta ya za a ce wannan bawan Allah gashi nan ya mutu a wajen jihadi a ce yana gidan muta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh dan mutan haka Allah ya ce fa dhahabu ilayhi fa wajadu uba'atan qad ghallaha suna zuwa wurin sai suka sami wata riga wanda ya sata kahin araba a cikin ganima ka duba musiba mana riga riga wadda ba ta wuce dirhami goma a wannan lokaci ita mai sababin shiga gidan wuta to na gwanda ya sace muliyarka na gwanda ya sace muliyarka kuma ka zo ka ciyar da iyalanka da su gulun ka ƙara zero wala akwai wa'anda suke wani matsayi su nemi wani ya yi takardu na kwangila su ce ma mutumin ya je faktur ya yi faktur ya kawo wanda zai amsa ya sun yi cewa kaya sun shigo kuma wallah ba aika su ba aje telezor a hudu kudin aje telezor a hudu kudin ya kame rabon shi ya rike nashi ka duba haka inda a ce ma an yi marshen surfacturation ne aka yi dama-dama to ba a yi ba a yi ba ni akwai wanda ya mun irin wannan tambayi wallahi ya ce an ce min ya yi facture wani lokaci an ce min ya facture kawai ya kawo ba wani matsala ba kama an yi kaso ya ce ya zai da ce wallahi kakkai ka ruwa makon kasi ka gode ma Allah da abin da Allah ba ka iya daga cikin rushin godiya Allah ya ruwa maka asiri kana ce kana sha kana da gida motan ma kana da da abin da ya kama da na rayuwa wanda kowa ke bangarin ya mallaka kana da to me kake nema ka tara daga ba wani zo ya fataka da kudin yi abin da ya gada ma da duke shi ya ci halatta kuma kana can gidan wuta kana hama gobe kiyama ka rungumo abin da kai baka ci da cikinka ba baka hau ba baka gina gidan ka tara ma banza ka tara musu miliyikan banza na haramu ta kuma kana gidan wuta kana shan wahala yana kallon kana kallon zaka zo ka wuce shi ya kwashi dukiya in ya Allah ya taimaka na kirki ne ya abin kirki ma da dukiya shi yana samun ladan shi kai kuma kana can cikin wahala wani bala'i ne wannan yace Zaid bin Khalid al-Juhani yake cewa anna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar famtana annabi sallallahu alaihi wasallam min as-salati alayhi wani bawan Allah a Khaybar yayi sata kahin araba kun san Khaybar an samu dukiya sosai aka samu dukiya ba a samu kuɗi ba amma dabbobi da hilaye da aka samu da abinci musulmai sun samu abinci matan masu sallallahu alaihi wasallam suke cewa dalilin khaibar gidan masu sallallahu alaihi wasallam ya fara samun yalwa ma aka ringa samun abinci kaca-kaca amma da sai a yi kwana biyu kwana uku ba a yi tukunya madara dai ga taron dabbobi ne a taso a ci da biyu shi kenan kuma babu ne babu ne kawai haka za a yi rayuwa kuma ko aka bai damu ba kuma in ya ga dama ko dutsen uhud da girman shi sai a maida mai shi zinariya baki daya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba duniya bace a gaban shi amma da aka yi khaybar dalilin an samu abinci sosai da yake kasance gidan yake sauya haka mata manzo sallallahu alaihi wasallam suka bada labari to annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake ma wani sallah dalilin ya sace wani abu yace inna sahibakum ghalla fi sabilillah wannan bawan allan da nake masalla sata yayi a cikin wannan dukiya na jama'a kahin araba wa qala sai yake cewa fa fatashna mata'a sai muka bude kayan shi muka bincika kayan shi fawajadna fi khidzan min khirz al-yahud ma bi sami dirhamain sai muka samu khirzan abun mamaki abin da ya hana annabi ne sallah khirzan wa ku zan ya khirzi tsakiya tsakiya wannan da ake warwaro ne irin da ake sa a hannu tsakiya batta wuce dirhami biyu saboda wannan abin kawai satan nan da yi saboda shi annabi kimin sallah da Allah ji ba haka jama'a abin saboda tsakiya da bata kai dirhami biyu ba aka kimin sallah imamu ahmad yake cewa allah allah allah cikin shi da rahama yake cewa ma na'lam annan nabi sallallahu alaihi wasallam imtana an salati ala ahadin illa al-ghal wa qatil nafsa yace ba musan ba wani wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ma sallah yace in ba mai cin gururu ba sai kuma wanda ya kashi kashi su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma sallah yace waja an nabi sallallahu alaihi wasallam hadayar ummal ghulul annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu qala yake cewa hadayar ummal ghulul kyauta da ake ba ma'aikata ce ghululu ne kyauta da ake ba ma'aikata ghululu eh wannan aikin kai kai shike ka kusa kanku ciki babu laihi idan ya kasance min babil ihsan irin mutum ya maka wani abu na kokari ya kyautata maka kaji daɗi ƙarƙashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu wanda ya aikata muku wani abu mai kyau mai daɗi yace to ku mi kuma wani abu na alkhairi amma kawai ya kasance kayi niyyar bashi ne domin ya ringa sahale maka al'amuranka ya ringa maka kaza ya ringa maka kaza to shi wannan abin da zai amsa ya ci rashawa kuma haɗo gululu ne zai amsa lasiya ma wa'anda za su ce maka takardar ka danne tar dutse ba akwai wanda zaka kai mai takarda ya ce ai iska ta dauke ta wata irin iska yau baka danne tar dutse ba me dutsen jika goma ko sama da haka baka baka baka baka dole wani abu kawai haka nan sai amma wahala baka ba da kuɗi ba to kaga wannan ya ci rashawa kuma ya ci gululu shi yasa wani lokaci idan ana magana akan cin haƙƙin al'umma sai mu ringa kallon sama shugabanni kaza kaza ba su kare bane ba mu ma masu karamin aiki ya shahe mu mu ma mun kiyaye mu sai mun kiyaye kan mu je mu hada ciki kuma wani abun bai kai ka ba bai maka komi wani ko factory din gidanka da biya amma ka je ka amshi wuta balbal ka zo ka ringa rayuwa da ita ya ce wa filbabi a hadith kafira ya ati fa'atu hafi babin zul ya ce a wannan babin akwai mikir suna akwai hadisai da yawa ya ce wanda wasu suna zauwa ne a babi na zalunci ya ce wa zulmu ala talatati aksam zalunci kala uku ne a haduwa akulun malamin babu ɗayansu shi ne cin dukiya ta hanya ta banza wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam kada ku ringa cin dukiya ta junanku a hanya ta banza na biyu zulmul ibadi bil qatl wal darb wal kasr wal jara yace zaluncin bayi da suke na kashe wani ko bugu ko su karya wani ko su jima wani ciwo yace wannan shi ma zalunci ne ma'ana zalunci na shi yace na uku shine zulmul ibadi bil shatm wal la'n wal la'n was sab wal qadam zaluncin bayi da zasu ma juna na zagi na tsinuwa na walakanci da kuma na kazafi ya ce waƙar haɗaɓar nabi sallallahu sallam bimina annabi sallallahu sallam amina ya yi huɗuba yake cewa ala inda dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ya ce ala ku saura dukiyarku e jininku da dukiyarku da mutuncinku ya ce alaikum haram ya ce haramun ne a gare ku ka hurmata yau hada kamar yadda wannan rana take da alhurma a gare ku aka haramta muku yin abubuwa da yawa ya ce wafi shaharikum haza da kuma wannan wata da kuke ciki ya ce fi baladikum haza da kuma wannan gari mai alhurma na garin maka ya ce kamar yadda haramun ne ka aikata wasu abubuwa a wannan wata a wannan rana a wannan gari ya ce to haka haramun ne a gare ku ku taɓa dukiyar ɗayanku ba tare da gaskiya ba ko ku taba jinin ɗayanku ba tare da gaskiya ba ko ku taba mutuncin ɗayanku annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hudubar da amina kuma bukhari da muslim suka rawaito na hadisi sai yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu salata bighairi tahurin wala sadaqatin min ghulul Allah subhanahu wataala bai amsa sallah ba tare da tsarki ba ko bai amsa sadaka wadda ya kasance da gululu aka same ta bi ma'ana daga kudin haramun baka zuwa da kudin haramun ka biya maka ka ka ce maka ka tayi maka ka bata yi ba ka ta yawon bude ido ka je ka ga ka je ka ga ɗakin Allah ka ga Madina ka dawo ba abin da zaka samu a cikin illa wahala da kai ta balaguro duk wanda ya saci kudin mutane ta haji ya ta yi kallon gari kawai ya dawo duk wanda ya sace kudin mutane ya gina masallaci komi baka samu duk abin da za a cikin masallacin baka samun ladan komi duk wanda ya sace kudin mutane ko kuma ta hanyar haramun ya samu kudin ko ta hanyar motsi ya gina ko makaranta ko ya taimaka ma marayu ko ya taimaka ma iyayen shi ko ya bada sadaka babu ɗaya da ake amsa inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke ne baya amsa aiki ya tsarkakakke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni yace ma mu'minai ya ayyuhal ladina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum haka yace ma ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati ma razaqnakum yace ya kunna ku imani ku ci kyawawa daga abin da Allah ya razaqta kuma haka ya kira annabawa su ma aka ce musu kuma annabawa ku ci abu mai kyau na halak daga abin da Allah ya razaqta kun mazakarar rajul sai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ambata musu wani mutum dai ba su misali irin abin da cin haram yake gadar ma da mutum yudilu safar ash'asa azbara ya tsawaita balaguro ya yi nisa cikin balaguro ya yi kura ya yi hurtutu iya cikin wahala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi Allah baya mido addu'ar dan balaguro duk dan balaguro in daga hannu ya addu'a Allah na amsa to shi kaga wannan ya tattara sababi na amsa addu'a shi yana cikin balaguro ko yana cikin wahala sai daga hannu yake cewa ya rab ya rab yake daga hannu yana addu'a yana cewa ya ubangiji na ya ubangiji na sai annabi ya ce sai dai kashi wa mat'amuhu haramun abincin shi haramun wa mashrabuhu haramun abincin shi haramun wa malbasuhu haramun kayan jikin shi haramun ne kai wa guziya bil haram da haram ma ya tashi annabi ke mamaki ce fa anna yustajabu la ta yaya za a amsa addu'a wanda ya rayu da haram irin wannan kenan kaga daga cikin sabubba na rashin amsa addu'a mu akwai cin haram wannan babi abin da ke karantar da mu shine mita katsansan akan dukiyoyin da suke shigowa hannun mita katsansan akan dukiya ta al'umma idan aka ba mu amana ta wani matsayi tun da dole mukin mu ne za mu rike wasu matsayi kan yau da gobe tun da ba wani bane zai ba mala'iku bane za a sabko su rike mana matsayi fast-fast daban-daban na ƙasa ba aljannu bane za su yi ba dabbobi bane za su yi mu dai mutane mu za mu shugabanci kanmu da kanmu to haka jaraba tana iya zauwa da wato kanka allah jarabce ka ka zama shugaba a wani bangare to kai kataka kai takadan san akan ta abin da yake shiga ki guda kalkashin shugabancinka kakka taba dukiya al'umma kakka yi amfani da kayan al'umma mota ta ma'aikata ba taka bace ba kada ka ringa sa ta sai sai na gidanka kada ka ringa sa ta a ringa yawo da da da yan gidanka ana kai su gari ana yawo ana kaza ana kaza wannan duka haramun ne barantana dukiya barantana wani kaya na service ta ɗauki wannan ka ce an wasu aiki da shi kai gidanka kai shi cikin manga za ka ashi ba na ka bane na da umar kaga haka yadda sahabbai suka yi su umar bin khattab haka su umar bin abdul aziz haka suke kiyayewa ba sa so duk yadda za a yi a ce wani abu wanda ya shahi al'umma in dai ba nasu bane sun sun taba wannan ba sa taba sun san me ke da kai anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka dauko wani abin ka zo da shi gobe kiyama to gobe kiyama a tonan asiri ya kai tonan asiri a kan kana yawo da wata akuya da wani rakumi a kai da wata mota daga an ganka an san wane kowa yana can yana kokari ya samu kalkashin inuwa ta al'arshin ubangiji kai kuma kana yawo da kayan mutane a saman kai yana shiga cikin wannan babi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu gululi wanda ya wanda ya tsanani a gululi a wata ruwaya yake cewa kamar gululin mutumin da yake da makwabci a gona ya ƙara zira'i guda na gonai bi mana ya saci wani bangare kaɗan na ƙasa ya ƙara a cikin gona shi ce babu gululin da ya wuce kamar yadda na faɗa za a yi rami tsawon zira'i saba'in a tattaro ƙasar wannan a ɗora ma ita a wuya ka zo da ita ɗan uwan wanda suke cikin kujima-kujima ta harkar kayan mutane karina waye wallahi sun yi hankali ya sun yi hankali sun yi takarar sun sami suke da yawa sun ci sun kama gani suke an wuce wurin ba a san ba sun yi sun yi ɓanna kaca-kaca kuma kowa sun yi an yi ɓanna to ga irin hukuncin da aka tana damu idan gobe ta kama abin mutane kaka yarda ka taba yanzu akwai wanda suna nan yawo masu kewa in sai ga wani kare an jima ba a gina shi ba an jima ba wanda ya kula da wurin sai zo su dan tada wani abu su dan tada alkatan ga su gani an yi magana ko ba a magana ba kwana biyu ba a magana ba su su ce to akwai mai saya kawai su saida mai kayan in ya fito kuma a yi ta rikici wata ran a zambace ka a ce mu je a baka kare goma akan wannan karen naka cuta ce can daji za a kai ka a baka wani wannan wanda ya sa'a ne wanda bai sa'a ba haka zan gani kai su suka ga irin rikicin da ke da ku akan kana nan kuma ba wani abu ne wani ne kawai ya dauka ya sai da kayan mutane kuma abin da ya da su ba abin da ya da amfani wallahi sai ka rasa a yanzu ina abin da suka dauka ina abu bannan da suka yi babu komi a tare da su wanda yake nuna cewa sun ci wani arziki babu amma kuma su jira gobe kiyama za su tattaro wannan karanan duka a wuyansu ta wuce shi gululu na al'umma Allah kiyaye mu Allah taimake mu idan an ba mu amana mu safke ta mu kai ta yin da ya kamata kayan mutane Allah kiyaye mu kan mu taba su Allah taimake mu ciyar da iyallan mu da kanmu da halak wannan ita ce rayuwa mai daɗi Abubakar Siddiq ya taba cin wani nama aka aka nuna mashi daga baya cewa wannan naman da kace nama ne na haramun wallahi hannu ya sa a bakin shi sai dai sai dai amashi saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk tsoka da ta tsoro da haram fatta da wani sakamako illa gidan wuta duk tsoka da ta tsoro da haram Allah taimake mu abin da muka faɗa da dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh